إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka gashi kamar da yadda aka saba za a iya kira lambobi guda biyu kamar haka amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 0 62 ko kuwa lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka wannan su ne dai kenan lambobin za a kira insha Allah a kansu kuma karin bayani dai wanda zai kira ya kokarin kawo da rediyo a lokacin da yake kira kenan ko ya tashi in wani radio ne ya bar radiyon ko ya barta ko ya kashe in ya iya kashe ta inda ƙara an san abu ne mai wahala a ji abin da mutum ke hudi na fata da kenan an fahimta ba assalamu alaikum now assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah
addiya su kaman annabi da kaman baya sun yanzu addiya ta da assalamu alaika wa assalamu ala nabi
eh
kai shi nan da samu ji ko assalamu alaika ba ce kuma assalamu ala nabi inda ba shi da yanzu to assalamu alaikum
Assalamu alaikum salam ala an ta ji lafiya alhamdulillah
zafi ne daga gwalarewa to mana labi bismillah
muna wata muna wata wata tambaya to bismillah alsa na sai ko mutum ne a cikin masallaci shi in ko in kuka je da sau ɗaya bai zo a matsayin shi wannan muke so a gaya mana wani ne ne in aka yi mi
mutum ne a masallaci eh
zai zo a matsayin shi a sau to na gane eh
to assalamu wa alaikum salam
an tashi da yan lafiya alhamdulillah
Allah ta da kuma now
dari kama kan fitar layya
eh
kama kan fitar layya
mene
layya layya eh
mutum zai eh
sai ya ba kuwa yanki ko kuma yana iya yi ko da bai ba su ba.
to kina gane to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
na la la
wani kamar mutum da ya rasu sa'i da wata kuma da ya tashi ya kuma masallaci hanyar assalatu liman bai zo ba eh
kalliman ya zo ko kuma lokacin ta to Shikenan na gane. Assalamu alaikum. Na'am.
Kawai.
Wa alaikum salam.
Ai gaban.
La la.
Kai sallah ta wani gidan da yadda liman yayi addu'a da ya babbara kuma ma mu haɓa fi.
Sallar gawa?
Eh, To. Shikenan.
ko kuma ma mu shugaba da yake.
Shikenan na gane. Assalamu alaikum. Na'am. Ya? Masu mi? Masu mi? Ha? Eh, eh. To. Shikenan. Na gane. Dan wa ina ga ai hakuri a dan ai hakuri a dan ba da amsa wannan abin da kai abin ya yawa. To, akwai ai hakuri yan wa. Akwai mai maganar cewa sallama kai tahiya maimakon assalamu alaika ko assalamu annabi. Yan wa akwai ruwa cikin sai da Bukhari wanda Abdullah bin Mas'ud ke cewa lokacin da manzo Allah yana raye muna ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ta falamma mata qulna assalamu ala nabi wannan lafazi kenan da annabi yana raye suna ce assalamu alayka ayyuhan nabi da Allah mai cikawa sai suke ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh nan kambacin assalamu alayka suke ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kuma Abdullah bin Mas'ud yahudi a wannan ruwaya kajin da abin ya zo kenan eh kenan canjin kurin da ɗaya ne lafazin na assalamu alaika ne suke cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh mu assalamu alaika ne assalamu ala nabi sai mai maganar sau bai so a matsaye shi a cikin sahu to wani tun dan waka gano wani ne mutum sannan ne kenan abin da ya dace a samu ko kai ko wani da kasan ya cinye wani shi a keɓance shi a mai nasihar haɗa sahu wajibi ne kuma rashin haɗa sahu haɗari ne don annabi sallallahu salama yana bayanin cewa cika sahu ɗaya daga cikin cika sallar ku da bayanin shaidani bai samun dama a kanku kuma da rashin cika sahu iyaka raba kan al'umma ya ce ku daidaita kan sahunku ko Allah ya raba tsakaninku zukatanku kenan haɗari ne rashin cika sahu kun umarni na manzon Allah kenan haka bai kamata ba ya rika ja da baya a mai wannan bayanin iyawa gani Allah ya taimake mu sai mai maganar layya ga uwaye dole ya kama uwayenka yanwa duk abin da yake na ibada wanda Allah ne ma bawaye baka dama kai haji ne layyace sauransu kullum kai ne harko da Allah dora ma wani wajibin ya ka sabke farla ta ke kanka to kuma kuma ce haƙi ne biyowa na uwaye wannan haka ne to amma ita layya bata da matsala ya shi an shara'anta kana da dama ka sai da guda dukkanin gidanku ne duka famin gaba ɗaya gidanku ba ga rago a yanka na ku na ku duka haka ba wani ba wata matsala ba wani fahimta ce ba washe laiba ko ka ba wani ne ka sai rago na kirki a gidanku kai ɗaya kun gaba da a yanka duka ya muku balle ku ta kuma da ana yanka rago guda a cikin famin gaba ɗaya kenan wannan shine mai sauki amma inda a ce raba za a yi ɗaya za a yi to kai za ka fara yankawa ta kwan ka yanka mishi sannan amma akwai masu cewa wai maganar layin mata aka samu mata masu ɗan hali mijin bai yankawa ya ce ba ta yanka ya ta yanka mijin to duk wannan magana ce ba ba gaskiya bane ba shi ne ya kamata yanka bai da hali tana da hali ya ta yanka rago guda duka a gidan da ya ta mijin ta hadiyanta duka rago guda yi na wata an gane ba matsala komai kan abin sai mai maganar shafa'i da wutiri ya mance su kuma ya je masallaci liman bai zo ba to yan ma shafa'i da wutiri idan mutum mantuwa ce ubarci ɗauke shi bai samu dama yi ba matuƙa akwai lokaci sallar asuba ba asuba yana iya yi kenan ka haile man yazo matuƙa mancewa ce ba dangan mana kaman kullun haka yake akan mantuwa yana iya rama su ka haile man yazo Allahu a'lam shi magana eh, sallar gawa abinda liman ya hudi shi ma mamu shi zai hudi an wa duka abinda aka ce sallar gawa raka hudu ci abinda ya kabar hudu abinda ya shahara duk da akwai ƙari a wasu wurare to wannan kabara kowace inda abinda liman ya kai maka za ka yi kabara da fatiha ko da sura ma duka ruwa ta zo kabara ta biyu wa annabi salati ayi salatin ibrahimiya kabara ta uku addu'a ta hudu addu'a kuma a sallama misali daga cikin addu'a la maghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibana wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده misali dai cikin wani addu'o'i dai akalla baka iya ma dai Allah maghfir lahu warham in namiji ne in mace ce Allah maghfir lahu warhama kai tayi goma akai kabara ta ta uku haka addu'a haka ta hudu wannan shine abin da kenan abin da mamu yayi haka kenan shi ma liman yin haka mamu zai da abu ɗaya ne assalamu alaikum alaikum salam na lafiya alhamdulillah lafiya ya niya alhamdulillah
ana wani kudodin nan na sallar juma'a kafin liman ya zo eh dan baka same su dan liman ya zo in an gama sallar juma'a sai ka sake wasu na filoli
na fita kafin liman ya zo na sallar juma'a
to
shine muke tambaya to na gani shi kenan Eh, wannan ina hata kenan a takaice kenan wannan shine kenan wajen tallagawa kenan yadda liman ya karatu da kabarori da addu'o'i kayan haka ma zai za ka yi assalamu alaikum
salam na ina nan lafiya alhamdulillah kuma da yana so ya Allah ina son matan da suke zama a cikin da ke kawo su yana da yana zama a cikin za a yi masa da za su kawo su halin mai yanzu
eh
na so a zai hankalin
to shi kenan to na hata dai eh, a takaice to assalamu alaikum assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam
tashi lafiya la alam
wanda muna da tambaya na'am
wai kamar kurkure baki ko da kurkure a tafari an sa yatsa ko kwa
to kurkura baki ko
eh ko ta ko ta kurkure an sa yatsa ko kuma ya ne da aiki to shi kenan to assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam
malam juma'a muka yi wasu satin eh
da kuma cikin juma'a yanzu ana hutu ba sai aka samu baki haka yi-
sai baki suka shiga cikin masallacin eh
to sai dai mutane suka dan gyara suka zauna
eh
to kuma wannan juma'a da ta zo malam malam da ya zo yana karatu sai ya ji wanda ya gyara wanda kuke da sallah ruwan da mi
sai ya ce kuke da sallah ruwan da mi
duk wanda ya gyara wai ana hutu ba wani ya gyara wani ya shiga guri
to sai muka ce muke to ko da mutum bai sani ba ma ya ce kawai mutum ko da bai sani ba shi da sallah
Eh. To, ina ga ai hakuri a karanta abin da ya gabata. To, alhamdulillah. Ah, magana rake gawa a gaba za a tsaya ko a baya. To, rake gawa nasan hadisi ya tabbata. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama gaba ko baya hagum ko hag- hagum ko dama yace amma ya zamanto kana kusanta wannan haka na san hadisi zukan shi wa alaikum salam wa rahmatullah nan lafiya ko kenan don akwai masu ganin cewa yan rakiya gaba suke shiga kamar zama mai ceto mai neman ceto ne ya shiga gaba wajen neman ceto wannan gaskiya na san hadisi karara a saba sunan cikin suna bai san raduwa ta inganta kan haka nan ta annabi ya bada dama ga wanda yake yarka gawa ya tahi gaba ko baya ya ce dama ko hagun amma kusan gawar abinda wanda annabi ya kayyade ma wurin tahiya wanda yake sama rakibu ma'ana halfa shine wanda yake abin hawa shine shigo magamta kai zai shiga zai zai bi ta daga baya kidan misali za a rika gawa bai dace ba kai dan mota ku shiga gaba gawa a baya wani ma ya kai magwante gawa a gida in dai rake gawa ka san ka samu ladan rake gawa to ka zamanto a bayanta in mota ce ta daukan gawan ku shiga bayanta kana kan inji kana cikin mota abin da ke sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ga wanda yake saman abin hawa ya tsaya bayan gawa ya tafi bayan gawa kai shiga gaba wannan shine abin da tabbata a sunna amma wanda yake kasa ya ce wannan ulmashi khalfaha amamaha yamina shamaliya duka wannan walakin qaribu minha duka kana iya tsayawa babu kaidi a nasan hadisin da ya tabbata haka kenan dai wanda yake abin hawa ne aka ma wuri a baya amma dan ƙasa annabi ya ce ko ina ta in cika kamanta da akwai masu ganin cewa shugaba wannan nasin hadisi ya zo annabi manzo Allah ya yi bayani kiyan ba lahidin da kata amma dan sama ya kuma daga bayan sai na magana nafila kahin liman ran juma'a iliman ya zo ya za ka yi ɗan uwa a ranar juma'a abinda aka ce ba farko da in ka je ka hinka zamna ka yi sallah raka'a biyu kuma kana da dama ka yi ta nafiloli ko ka yi ta azkar karatun qur'ani ne wa annabi salati ne duk azkar kana dama ka yi ta yi har Allah sa limin ya hoto ko sallah ko azkar babu kai da dole kai ɗaya ne kenan raka'a biyu race ta kaida ta zama sauran nafiloli da kuka yi ta yi kuma kenan idan kuwa kana masallaci liman ya shigo to nafila ta ƙare shi na cewa shigo liman tana yanke nafila amma saɓanin wanda shi kuma zauwa ce yi misali liman ya hawar hudu ba to shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kakka zamna an ka shiga masallaci sai ka yi nafila raka a biyu wanda aka ce tatil masjid wannan wani sahabi sulaik har ma zama yayi biyu ba sallar dan muhimmancin ta manzo Allah ya tambaya ce salatu ya sulaik ka sallar sulaik yace la ce kun fa sallar ka ta shiga sallar raka a biyu kaga har ya zauna ma amma annabi ta da shi zai da ita yau ne ce maka ba ai to ce manzo Allah ya ce ai kuma hamma an zamana annabi ya tada ya ce ayi ta haka yana kuma ruwaya ta inganta bukhari kuma muslim abinda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan wannan ya tada sulayk sai ya ce gaban nan duk wanda ya zo masallaci man ja'a ila masjid yawm al-jum'ah ulama mai khatib falasalli rak'atayn duk wanda ya zo masallaci ranar juma'a liman ya hudu ba manzo Allah ya ce ya salla ka abi kashin zamna wata ruwaya ya ce ya sarko in ya saka jeru haka kenan kakka damu da mai ce maka ba ai kurin ce manzan Allah ce ayi kuma ruwa ingantatta hawan sahabi ya zama annabi tada shi sai da yi ta kuma yace gaban don da yazo yi ta ina ga wannan dake ne shine kuma raka'a biyar ce take ka'ida ta zama amma na filoli ba kaida ya kuma yawa kaza na kurin abin da kai ne dan ta ba sallama ku tuba lahu yayi abin da Allah kaddara mishi amma idan liman ya huto ya tseda kina amurka biyan ka kaida shi kenan ka kare saura kana iya sallah kana iya zakar kinka rajuma ba sai sallah ba amma dole wannan raka'a biyu ka zama sai an yi ta kaida abin da cikin sunna kenan sai maganar mata masu zama a titi sun wani ina ga aiba matan ina ga aibin iya ga su jagororinsu daga da mahiyar ganin mazan ne laihin mazan ne rashin kulawa da su masa'uriya yaunin da yake kanka namiji ne jagora kenan masu barin mata na sana su ne matsala inda suka hana son hoto inda suka ce kasu hoto suka musu ai suka auta musu hoto kenan aibin iya ga mazan sai su bar matan wannan kuma ba magana mata ba ko maza ma bale mace mace mata ya kame kanta ko ba ko ba ko ba mata ne ba ko da budurwa ce ko zawara auto ko ana kallon ana hira ai ba bai cikin mutunci na diyama ce musulma yawan wasu babban gaskiya Allah shirye da mu dai gaskiya matsala ce kuma rashin tarbiyya ne ta musulunci rashin ladabi ne kuma akwai aibu ko ga maza annabi ya magana hadarin zama kan titi balle magana mata su hudu daba a kohon titi wannan laifin maza ne gaskiya su ne babu amma amma kuma duk da san san lahi kima kuma kina cikin lahi kake cewa Allah zai yale gidan mijinki ya barki ke ba ke lahi ba Allah shi da mu amma nasiha dai kun ko a mazan nasiha sana su sai magana ta kurkura baki dukkan kurkura baki hansa yatsa dan wa asali kurkura baki ko mu ce asawaki shi asawaki ko da icce ko da hatsa ko da me kahin fara a wallahi ake asawaki in wani mutum yana kurkura ya sa tsawa nan duk rashin iya alwala ne da kaga haka san mutum bai alwala bane mutum ya sa ya kurkura kurkura kurkura ya sa tsa wannan rashin iya alwala ne ka'ida kurkura baki ana shi da hurko inda asawaki ne a ya kare ya fara alwala kurin mai kurkura baki kurin a jimka a zuba ruwa a gumtsa ruwa a kurkura a kurkura a zubda shine kurkura baki Allah shaida mu assalamu alaikum Assalamu alaikum malam bakari.
barka
An tashi lafiya.
lafiya alhamdulillah Malam wallahi matsala gare mu ungon mu ta matsala.
sami Allah sallah.
eh Malamai da yake da suna kawa akwai inda muke sallah wajen wani malami. To malamin idan sallar azhar ce ko la'asar kamin ka karanta Fatiha ma ba zai a ce ka ka sura raka'a na harko da biyu ke ja ya tuka shi.
eh kuma ta hiya ma a ta hiya ba ka kare ta hiyar ba kawai ya miƙe sallar dai a takaice zan ta wuce minti biyu ya ƙida kawai shi gina kare kuma haka mutane ake ta bi shi shekara da shekaru na cizari an yi mai magana ya ki bari to kaga wannan shi ne muke son mu yi fatawa daga gare ku mu yi ya tabbata da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mutum ya ji sallah wanda sallan shi zai kyautata mata karbuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yawa ba da ke tunna malam assalamu alaikum na lafiya na kwana la la ya shi tare alhamdulillah kamar tambayar da muke masu zawa sallah an yi rukuni da gudu
eh a guje
na'am wasu sun ce kamar in an bar in ka zo baka yi gabara ran ma ba irin da suke shiga a guje haka eh wai da ake a nafila wai raka a eh, dokar da ake a gabara harama wai kamar da ka zo ma ka kai gabara dai ka shiga ka eh
tawawai akwai wanda aka musu watawa kamar kawai wannan yin za a dauka a kan bari lawatan nazila ta barta
na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah na'am
Wanga kamar adda da ake ma yaran wannan sauri suka fi kalmatu lahi dama.
eh
To ba ma yaran ne za ka yi ko kuma dafa mishi shi ne za ka yi karanta mishi kuma akwai adadi ko babu.
ba akwai ɗaya ma aka yi a sakurin kirin ki ɗora hannunki a saman kan shi kurin ki karanta shi kenan
Aha kuma tambaya ta biyu kamar na ga in za a hau layyahi a ce maka sai ka yi wata waina ka yi sadaka in za ka yi ta hawa layya akwai ta ne a sunna ko ba.
babu ta sannan al'adu ne kurin al'ada ce assalamu alaikum to eh, mai maganar cewa ran juma'a wani baki sun shigo suka dan gusa to gaskiya abin da yake nasi na maganar lagau ba motsi ba ne ba ko gusawa nassin na magana magana ce don sabon suka yi ishara da hannu kenan magana cewa wannan limamin gaskiya kuskure ne ya ce ba ku da sallah don kun yi motsi ko kun gusa wani ya shiga gaskiya ba gaskiya ba ne amma abin da za a yi ku tambaye shi ina madogara kan abin da ya faɗi ya ku samu an za ku gano ba ba ba ba ba ta hujja kan magana gaskiya cewa ba ku da sallah inda gusawa ce gaskiya sai maganar cewa eh, sal- masu ma'ana limamin ya aminti biyu an kada sallah don abin da kamata da farko dai ganin mamun ya kamata don abin shi wani shahe su su samu wani wanda suka jan a cikin mutunci wani wanda ko littiji misali wanda yake jin wani shi wani zai iya shiga gaba suke liman a gida cikin mutunci kuma bayani gaskiya liman akwai hadari wannan sallah da muke gaggawa ta yawa saboda yan wa'annan sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi ya ga wani sahabi habi ne ya shigo ya sallah a gaban shi irin wani sallah ta gaugawa express suke cewa ta gaugawa ya zo annabi sallama assalamu alaikum rasul annabi ce wa alaikum salam tullahi barakatuh irji fa salli anaka lam tusalli ya annabi ce koma kai sallah baka sallah ba har sallah ce amma annabi ta baka sallah ba ya koma sai ka sallah ya dawo yau annabi sallama manzo Allah ce koma kai sallah hanzu baka sallah ba sai dai su uku annabi ta bi kaga sallah yi amma annabi ta bi sallah ba ka kenan sallah buge buge ba sallah bace ko gaita haka wani annabi sallama ya ga wani sahabi cikin suka rayu da shi iya sallah irin wannan ta buge buge sai annabi ta sauransa a wasa bai ci kun kun ga wannan kun kun ha wannan kun- kun ga wannan ban Allah law mata haza ala hazi ala hazi asra wannan da aka wannan halin to mata lam lam ta ga bai kasan sallama wannan dai ruwaya yace kun ga wannan ban Allah inda ya mutu a irin wannan halin nashi law mata haza ala hali hadi inda ya mutu akan wannan halin nashi to la ya mutu akan wannan addinin da ba nawa ba to dan wanda Allah kaga wannan hadarin kenan mutum yakan iya sallah amma manzo Allah ya ce ba sallah ba ce ko da kan bai sallah ne haka huzaifa ya ga wani bawan Allah ya irin sallah ta bige bige yace bawan Allah tun shiga sallah yace ha ba zan shiga ta na ga shiga 40 yana sallah yace ka shiga 40 maka da sallah na ka wanke irin wannan bayanan a mashi bayanan hadarin sallah bige bige yanda take as- ake asara ga wahala balada assalamu alaikum alhamdulillah
wannan ta da yana ha wani ne hukuncin fatan da kai ka mata magana akan fita da zauna ta yi amma yani ka mata manta na yi na yi mata kawai ta wuta da kuma ba su
to na yi na yi da masu zaman na rike da
to shikenan sai mai maganar eh, kabbara kahin ruku'i a shiga kuma ruku'i a yi a cikin ruku'i don gaskiyar magana abin da ke sunna idan mutum ya zo lazim ya kabara ta harama a tsaye a tsaye ake yinta kabarar ruku'i ita kuma ta dukawa ce to yaushe za ka bar rukuni kuma ka yi nafila an gama tambaya wata kabara ce ake ake a duki ake dukawa zai ce maka kabara ta dukawa kabara harama ya yi ta baka yi mai da kabara harama kabara ta duk da akwai masu wannan fahimta amma gaskiya magana mai kai da mai kurin da ka zo ka yi haƙurin yin kabara ka ta harama a tsaye kuma ka yi kabara ta dukawa daga baya shine in ka san daidai suna gaskiya sai magana mai magana waina ta layya al'ada ce babu ita kurna wata dan ta gane sai magana matar shi ya yayi ta ta hasa huta ko zuwa wani wuri yayi yayi to wannan fatawa ta huce malam kuma yanzu tana matarka ce kuma kowaye ya san dai mace miji yake jagorancinta to wannan hukumci yanzu iya hannunka ko ka haƙura kana san matarka baka yar baka rabuwa ta ka haƙura ka zama da ita ko kuwa ka ɗauki mataki kan matarka don abu hannunka yake gaske magana wani abu ne ga miji shi yake yanke hukumci baka ce mutum sake matarka eh amma dai akwai matsala gaskiya assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah na'am wajen mi shi na kai bayanin gai
a kan da hankali sosai don wallahi mutanen mu sosai wani lokacin akwai girman kai mutum zai ga kamar shi babban yaro da yi da yi ba a yi sallah tare
haka ne haka ne wallahi da ta ta hankali da ta ta wannan al'amar
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
an ta da yawa na lafiya alhamdulillah
larjan ne daga nan gari to bismillah wani kamar wata afiya ne bayan layya da kwana goma sha biyar aka aishe shi kuma rabanin ana iya yanka shi ba a yanka shi alaya a yi dace nama
to to ba ku shi sai ya cika shekara tabbas kuma har ma da ɗan ƙari ko da kwana ɗaya ne ƙasa da shekara guda bai laye ɗan koya
to to ba ku ne Hmm. assalamu alaikum lafiya lau
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا eh وانت تجعل الحزن لك حزنا wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla
نعم نعم wa anta ta- wa wa anta wa anta taj'al ba taj'al ba wa anta taj'alu al-hazana taj'alu تجعل الحزن a taj'al ba الحزن taj'alu lul نعم نعم ne eh to ta ji malam mu mutum da mutum kai ana fita hijabi kuma ita ce ta saba da fita hijabi ta je bisa ya saya mata ne ita da kuɗin shi bai saya mata hijabi ba ita ce ta zata ce da kanta malam idan ka ce ta ce saba sai wani to alwada a takaice dai annabi ya ce inna ta'atu fil ma'ruf ana da'a ga miji ko ma'ahi akan da'a ga Allah ba a da'a ga wani cin saba ma Allah
na'am
assalamu alaikum
wani da
na'am da da la la da alhamdulillah ala yana mana yana so ne a a dan koya mana ce amin
a koya mana ce akwai magami
a sanya a yanzu a ba su gane kuna ga maka koyan a kawai eh ko na goya maka baka koyan su koyan goya maka riki
a za ku koya a yanzu dai kawai ka je ka koya mana a cikin yadda kake zazzanawa yaya
a ka koya mana dai kawai a cikin gidan rediyon zan ji biyan ka koya ina da rediyon a cikin attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka arasta ne amma bai wani tsin kwanan kwama ta ya dama ka ka iya taba an zo ayyar hala lokacin nan ma ba zai ba zai ba mu dama ba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum salam to assalamu alaikum
alaikum salam malam haka da na'am da kokari malam yawa sanunku mutum ya sanar fatuwa da an ibada Allah ya kara sai amin Allah ta Allah yi albarka a cikin abubuwan amin amin ina da tambaya wadda dangance kuma da kawal hadarin sallah akan titi akan mi akan titi titi eh muna ga ahalin sunna ne mun yadda ahalin sunna ne amma matsalai akan shago bakin shago an dora tabarmi ake sallah kenan mutane suna wuce dangance da dai abubuwa wanda dai ga sunan wanda ba su kamata ba duk da dai akwai sharuɗa da ya kamata mutum ya kiyaye idan ya sallah ko da akan titin ne to wai amma hadarin da ke da kwai ya akwai a gaya muna
to dangance da sa a yi a sallan masallaci inda Allah
na'am assalamu alaikum
Wa assalamu alaikum muna nan.
la la
Wannan tambaya ce garin da Allah.
na'am
Eh, Mutum zai iya yanka kamar mutum ya kace sai iya da yasa kuma ga wata dabba zai iya yanka ta hanyar wanka ko ko sai dole ya wanka zai yanka.
to shi wanka dai bashi da alaka ba bai shi da ɗin yanka ya kai kana tsaki in na sallah wannan sallah take da wannan sharadin eh Okay.
mm.
Mutum assalamu alaikum
rabuwa da kularin.
na'am Ajala.
la la
Da da ya tambaya.
na bismillah
Dan kamar mutum ne ya zuga ban muna kai sallar kana yin sallar da manzon da ya koyar.
ha Sai da ke mutane suna cewa hakarin da kake.
eh
to dan da biyan matsalar ne ya wani abin da zai iya da gudu mun kan sallah ce kamar da manzan lafiyar kuma sun kasa iya da mutum aka dalili to shikenan to yan uwa takaice lokacin namu eh mai magana ana arwala ana kurkure baki na ce maka ka'ida kurkure eh, goge baki daban kurkurewa daban Al- madama da ta ta- wal- wal- madama- wal- madama da ake cewa madama da tu, ana ne sa ruwa a baki a gumza a gumza a zubda da ga an zo wurin da an zamana ake sa asawaki a yasawaki asawaki a kare sai an kare asawaki ake ajiye shi kuma ya shiga arwalla a wanke hannu tukun a ɗauko ruwa a kurkura a shaƙa a zubda a yata haka ake amma ana cikin wannan sa hajjan wani rashin iya arwalla ne dai ba ta bata arwalla amma dai rashin iya arwalla ne ana ku- sa yatsa goge hannu baki wasu asawaki kafin a ware komi daga an zo kurin kurkura za a kurma shaƙa a zubda maganar haɗarin sallah a waje tsawon asali inda masallaci kullum sallah a masallaci an sa nutsuwa sallah a waje to misali darura ce misali wurin ba masallaci kenan sallah kun bai wa sallah ko wanda kullum jama'a suke bambanta musulunci da kirista sauransu annabi ya ce mu bambanta mu duk inda al'umma take in dai ba masallaci inda suke za su yi sallah inda suke to amma ku duk inda yake akwai masallaci a yi a masallacin shine ya zama eh, nutsuwa kuma wurin da aka ajiye don- don sallah kuma abin da ya kamata in har akwai wurin gittawa a sa wani ba a kare wurin gittawa don gaskiya lalle wurin da yake ana gittawa abu da zai gittawa da yake hankalin mai sallah ta haka yana a yi kokarin kauce ma wurin da za a ganin masallah suna kallon masu gittawa gaskiya don ya ɗauke nutsuwa wannan gittawar sai magana eh, iya sallah inda annabi ya yi in wani hukuri kullum an ce mutum abin da za ka yi ka yi akan ilimi in dai ka san wanda abin da kin sallah haka manzo Allah ya yi ta da mun na wanka mutane kullum kai kullum mutum dan adam mai imani ya yi kokarin gyara tsakanin shi da Allah idan abin da kake da sunna ne wannan idan ba ruwanka da mai magana kai maka mai nasiha inda rawan gane ya gane ba ruwanka da shi ya kokarin gonka yadda abin da annabi ya ce ka huta kaka biya ma me aka ce maka assalamu alaikum na'am la la
Malam muna
Hein? Mene?
malam Eh, mutum ne. Alo?
ina ji.
Mutum ne ya ya yi wasa da sallah kuma ya yi ya yi sata in ya tuba Allah zai gafarta maya eh ya tuba kayan mutane je masu yahe mashi kowai maida musu amma akwai tuba tabbas akwai tuba kayan mutane a je a yahe ko a maida musu amma kuma sallah wannan kada an tuba shi kenan
na gode ma eh assalamu alaikum
Wani salam. Mana na ce wanda ya tambaya ne iya da rajista yanka.
eh To yanzu ya yanka ne kuma yanka ya haramka ne in bai sani bin yanka.
a a ya za a haɗance maka yanka ba ruwan yanka da janaba yanka ya yi man me ka yanka daidai ba ba ruwan sharaɗin yanka ya an shaida shaida da tsarki yana sallah yanka ya yi To, eh to.
assalamu alaikum na wannan zan- zan cire ka inda ma kullum mun gaya muku a yi ƙoƙarin kullum me aka ce a kashe radio a lokacin kira kuma yamma kullum muna fatar balle lamarin sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar aitumuni su sallah kamar da nake kenan kullum kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallah kun kai irin ta kun ka huta na'am
Mana, na'am
misali malamin da zai karanta, zai dawo da harko, da zai karanta da harko.
Ya- Malamin da zai ka, eh, ya karanta ni karanta biyu zai karanta misali ta biyu ko wajen.
ya karanta mi
Misali da harko zai karanta biyu da eh harko.
kuma lokaci ya yi. a takaice dan wa tambayar ka je kuran abin da yake sunna mutum ko liman ko mamu a kar raka'a ta farko ta yi tsawo akan raka'a ta biyu ko da su akwai ta tura a ƙasa a sama ta yi ta ƙasa kuma tsawo akan samu haka nan babu sharaɗin jerantawa shi da abin da ake bukata kullum raka'a ka ta farko ta yi tsawo akan ta biyu kuran wannan shine kuma abin za a nema a yi don muna fatar Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya amsa dukkan ayyukan na alkhairi kurakuran mai gafarta mana ya samu cikin tatu daga wuta wannan shine abin da muke fata ganin wani lokacin ya zo ƙarshe muna fatar Allah kai mu darasi na gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته